أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله za mu ci gaba da karatun littafin mai albarka muqaddima ta al-imam ibn majah rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 22 za mu tashi in cikin tsakiyar babu muka tsaya rana ta yau babun babu fadlul ulama wal hasu ala talabil ilm faralan malamai da zabura suwa akan neman ilimi za mu tashi hadisi na 225 muqaddima shi mun kusa gama ta tana kumshe da hadisi 266 الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى القزويني كتوا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم قربة دو wanda ya yayi ma wani musulmi bakin ciki min kurabi duniya daga bakin ciki na duniya nafasa Allah anhu qurbatan Allah zai yayi mashi bakin ciki min kurabi yawmal qiyama daga na bakin ciki na ranar kiyama wa man satara musliman duk wanda ya suturce musulmi ya ruha mashi asiri satara Allah fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai ruha mashi duniya da lahira wa man yassara ala musirin duk wanda ya sauƙaƙe ma mai kunci yassara Allah alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai yalwace mashi cikin duniya da lahira wallahu fi auni al abdu Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al abdu fi auni akhi matukar bawa yana taimaka ma dan uwan shi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman duk wanda ya shiga wata hanya yana neman ilimi cikin ta sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe mishi bihi kenan bi sababihi ba mun gani kamar can cikin wacce bakin da muka ce sababiya ce ba tana zawa da ma'ana 21 tariqan ila aljanna Allah zai sauƙaƙe mishi hanya zuwa aljanna wa majtama'a qaumin fi baitin min biyutillah wasu jama'a ba za su haɗu ba cikin ɗaki daga ɗakunan Allah ya tuluna kitab Allah suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasa shi tsakanin su suna darasin shi illa hafatumul malaika sai malaiku sun kewaye su wa nazalat alaihimul sakina nutsuwa ta sabko gare su wa gashiyatuhum rahama rahama tallilbe su wa zakarahumullahu fi man inda Allah ya ambace su a wajen wanda suke wajen shi sune malaiku wa man abda bihi amaluhu duwanda aikin shi yayi jinkiri da shi lamin su rubihi nasabahu nasaba shi ba za ta gaugautar da shi ba ba zai samu kusanci Allah ba saboda dalilin yana dan wane jikan wane matukar aikin shi bai sama mishi wannan ba mai sharhi yake cewa fi baitun min biyutillah al-imamu tibi rahimahullahu ta'ala yake cewa cikin daki daga cikin dakuna na Allah dakunan Allah ya ce ya tattaro dukkan dakin da aka yi shi don Allah kamar masallatai da makarantu da gurin ribadi ya tadarasunahu kuma ya kumshi dukkan abin da ake mudarasa shi na alkur'ani da karantar da ilimi da tafsiri da bincike daga daqa'iqu ma'ani ma'anil qur'an bincike game da daqa'iq na cikin alkur'ani duka yana cikin mudarasar littafin Allah illa hafatumul mala'ika sai mala'iku sun kewaye su ma'ana sun kewaye su suna zamana a gurin su suna dan saboda girmama su dan wannan aikin da suke ba karamin aiki bane as-sakina nutsuwa shine ma ya hasul bihi safa'ul qalbi bi nuril qur'an abinda ake samu na tsabta zuciya dalilin hasken alqur'ani wa zahabu zulmatihi nafsaniya kuma duhu na zuciya sai ya tahi dalilin wannan karatu da ake wakila aka ce yuridu anna taqarruba lillahi la yahsul bin nasabi da yake cewa man abda bihi nasabuhu wanda mana bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu wanda aikin shi yayin jinkiri da shi to nasaba shi ba za ta gauga da shi ba yace yana nihin kusanci ga Allah ba a samun shi dan saboda kana dan wani shi kan wani da kuma dangi a a da aiki nagari ake samun shi mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya Fatima bintu Muhammad an kizina suke minan nar fa wallahi la uguni anki min Allah shay'an diyar shafawa da Fatima da yake cewa Fatima luhumatun minni nama ne daga gare ni abinda ke bakanta mata yana bakanta mata abinda ke faranta mini yana faranta mata amma duk da wannan yake cewa ki tsamo kanki daga wuta matukar kika je kiyama babu aiki ba abinda zan amfana miki hadisi na 226 al-imam yake ce haddasana Muhammad ibn Yahya haddasana Abdul Razzaq an ba'ana ma'amar ana Asim ibn Abin Nujud Asim ibn Abin Nujud al-Kufi al-Qari an Zurr ibn Hubaysh kale yake cewa ataitu Safwan ibn As'al al-Muradi na zo wajen safwan ibn asal fa kala yake cewa ma ja abika mi ya zo da kai qultu he nace umbidul ilmi binciken ilimi qala sai ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min kharijin min baitihi fi talabil ilm babu wani wanda zai fito daga gidan shi zuwa neman ilimi illa wada adlahul mala'ika sai mala'iku sun shinhuda mishi ajini hataha huka hukin su ridan bima ya sana saboda yarda da abin da yake aikatawa al-imam sindi yake cewa um bitul ilma ina binciken ilimi yana nihin kadaraba ya durubu binciko ilimi abin da yake nihin atlubul ilma astakhrijuhu min qulubil ulama wa uhsiluhu fi qalbi ina binciken ilimi ina ɗauko shi daga zukatan malamai ina sa shi cikin zuciyata a cikin zawa'id yake cewa rizalikin wannan hadisi ga baki ɗaya rijal ne wanda suke masu inganci sai asim ibn abin nujud ikhtalata bi akhirih a ƙarshe ya sami ikhtilati ha asim alqari wanda hafsa da shu'uba suke ruwa qira'a da gare shi rahimahullahu ta'ala a cikin qira'at jigo ne shine ma imam ƙari'i ne ma yana kira tashi amma kuma a wajen ilimin hadisi yana da rauni a ƙarshe ya sami ikhtiladi yana da bahasin da na hada almandu ifa fil hadisi wa kana imaman fil qira'at wajen mutum 22 wanda jigo ne a qira'at amma a ilimin hadisi suna da rauni haka na akwai wanda jigo ne a fiqhu amma a ilimin hadisi suna da rauni ko kuma jigo ne a lugha amma a hadisi suna da rauni hadisi na 227 al-imam yake cewa haddathana abubakar bin abi shayba haddathana hatim bin isma'il an humayd bin sakhar an al-makaburi an abi huraira qala ka sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man ja'a masjidi haza duk wanda yazo wannan masallaci nawa lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu bai zo shi ba sai dan alkhairi da yake karanta aw yu'allimuhu ko kuma zai karantar yace fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah kaman mai jihadi ne matsayin mai jihadi a tafarkin Allah ne wa man ja'a li ghairi zalika wanda yazo ba dan wani ba dan wannan ba dan wata bukata yazo fa huwa bi manzilati ar-rajuli yantiru ila mata'i ghairihi kamar misalin mutum ne yana kallon kayan da ba nashi ba ba amfanin da zasu mishi kawai kallon ne nashi hakim ya rawaito wannan hadisin shi ma an-nisaburi rahimahullahu ta'ala busairi yake cewa sanadin shi mai inganci ne sanadin shi mai kyau ne da bayanai da dama da malamai suka yi gare shi sharhin hadisin yake cewa wannan bayani ne cewa almawani illinna maksusun bil masjidin nabawi akan cewa wannan ya keɓanta daga masallacin annabi sallallahu kamar yadda cikin hadisi yace majtama'a la innahu maksusun yace wannan yana nihin annabi misali ne bada da masallacin shi ba yana nihin ba keɓance ke ga masallacin shi kadai kowane masallaci yana da wannan daraja da saboda hadisin da muka ga a muslim majtama'a qaumin fi baitin min biyutillah daki daga dakunan Allah ba sai na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna karanta littafin Allah har zuwa ƙarshe da ya kawo ko kuma a ce wannan fadila ce wadda ta keɓanta da masallacin annabi sallam da wanda suke cikin wannan kamar yadda kawo in jahil hajja ma'ana malamai sun yi saɓani shin wannan faralar da aka kawo shin ta keɓanta da masallacin annabi sallam kaɗai ko kuma kowane masallaci ake nihi to wannan abin da malamai suka ta yi saboda akwai hadisan da suka yi itilakin cewa kowane masallaci ya yi ɓangaren abin da za a kalla shi ne mai rinjaye hadisi na 228 alima muke ce haddasana hisham ibn amar haddasana sadaqa ibn khalid haddasana usman ibn abi atika an ali ibn yazid an al-qasim an abi umama qala qala rasulullah sallallahu alaihi bi hadha al-ilm qabla an yuqbad ina horon ku da wannan ilimin kahin amshi a dauke shi wa qabduhu an yurfa dauke shi kuma shine a rafa shi a dauke shi a daga shi wa jama'a bayna isba'il wusta wallati talil ibham annabi sai ya nuna hay gama tsakanin yatsin shi guda biyu ta tsakiya da wadda take biye mu ibhama kenan sababa wa'annan guda biyu yace haka za sai ya nuna musu haka yace sun makala sannan sai ce al'alim wal muta'allim sharikan fil ajri yace malami da mai neman ilimi abukai ne guda biyu cikin lada wala khairu fi sa'irin nas sauran mutanen babu wani alkhairi tare da su matuƙar ba shiga ƙarƙashin masu neman ilimi ba to babu wani alkhairi tare da kai alimamu sindi yake cewa wannan da ya ce annabi sallallahu alaihi da yake cewa haza bi hazal ilm yace wannan ilimi me yake nuni wannan ilimi wani ilimi yake ni ilimi na addini shi yasa ce bi hazal ilm sai da yi ishara ilimin addini ba wani ilimi ba wanda yake na duniya ne ba zai samu wannan darajar ba ila ilmu dini lazi ba'isa salawatullahi wa salamuhu alaihi li nashri wanda ilimin addini shi aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam dan yada shi fa innahu al-ma'hur fi kalam al-hadir bi huduri fa sahal ishara ilay saboda wanda ake ma nunun wannan kadai suka sani ba wani ilimi daban ba sahabban da yake ma magana a lokacin su babu wata mathematics babu fese ba ilmul ahaya ba ilmun kaza balle su ce to wannan ilimin da annabi yace kaza me yake ni mat yake ni ko fese ko kaza azu an suka yace masa ilimi ka wannan na addini suka sani da yace la khaira babu alkhairi yace wannan irin yadda annabi yake cewa na man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din wanda Allah ne yace da alkhairi sai karantar da shi addini sai yake nuni zuwa ga cewa mai neman ilimi da malami su ne alkhairi ya tattara a gare su duk wanda bayya da su bayya da shi kuma bayya cikin nema babu alkhairi tattare da shi dan saboda an haramta mishi alkhairi mutlakin alkhairi gabaki daya kaga alkhairi aka kawo shi wala khaira babu wannan me take da ba ma'arifa a ciki sai zamana na kirace saboda na kirace cikin siyaki na kore abu mun ganshi cikin usulul tafsir tufidul umum kenan duk wani alkhairi gaba ɗaya babu shi ko da kana ganin shiga shi da kuɗi da mota da gida wannan ba alkhairi bane a wajen Allah alkhairi a wajen Allah shine addinin shi da ilimin addinin shi hadisi na gaba hadisi na 229 haddasana bishr bin hilal as-sawaf haddasana daud bin zabarqan an bakar bin khunais ana abdurrahman bin ziyad an abdullah bin yazid an abdullah bin amri qala kharaja rasulullah sallallahu alaihi yawmin wata rana manzon Allah sallallahu alaihi ya hutu min ba'd hujrihi daga cikin wasu dakunan shi fa dakhala al-masjid sai ya shiga masallaci fa iza huwa bi haqatayn sai ga halka guda biyu ihdahuma yaqra'una al-qur'ana yad'una Allah gudan suna karanta alkur'ani suna roƙon Allah wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimuna suna karanta guda kuma suna karanta ilimi suna karantar da shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullun ala khair kowansu yana bisa kan alkhairi haula yaqra'una alqur'ana wa yad'una Allah wannan gasu suna karanta qur'ani suna roƙon Allah bukatunsu in Allah ya ga dama ya basu wa insha amana ahum in ya ga dama ya hana musu ya ce wa ha'ula iya ta'allamuna wannan gasu suna neman ilimi wa inna ma bu ustu mu'allaman ni an aiko ni ne mai karantarwa fajalar sama a musai zamna wajen harkar nan ta masu ɗaukan ilimi al'imamul busari yake cewa hadisin nan da'ifi ne cikin sanadin shi akwai bakar da dawud da abdurrahman dukkan su da afani abu dauda daya lisi ya rawaito shi da haris bin abi usama cikin musnadin su ta hanyar abdurrahman al-ifriqi wanda shi ma yana da rauni yake cewa idan ya ga dama ya basu yana nihin farala ce daga Allah ta ya ba su lada in ya ga dama kuma ya hana musu wannan adalcin shi ne a wajen gabatar da badawa nuni ne akan cewa rahama Allah ita aka yi kyautata zato kaga sai annabi ya fara da ce in ya ga dama ya ba su saboda badawa ita aka yi kauna kuma aka ita aka yi kyautata zaton za a bada kuma hadisin akwai raddi ga mu'tazila wanda suna cewa ba da lada wajibi ne su a wajen su Allah madaukin sarki in kai sallah ko kuma kai azumi ko kai alkhairi wajibi ne ya baka tilas ne da yaƙi da ya so ya baka a mazhabin motas aka ne mazhabinsu a mazhabin ahlus sunna wal jama'a ba mai ma Allah dole fa'alu lima yuridu ne mai aikata abin da ya ga dama amma su kawai tunda ya ce wanda yayi sallah yana da lada kaza kawai in kai ba shakku dole ne dole dole ne an baka kawai in kayi ko ka cika ka'idodinta ai babu mai Allah dole sai an siffanta da ikhlasi sai an gadon shi kai sai duka wannan abubuwan su ba kallon wannan kawai in dai har kayi sura abun abin da aka ce kai to dole ne Allah ya baka lada wa inna ma bu usti muallim yace an aiko ni mai karantarwa ne yana nihin Allah bi ta'limillah Allah ya karantar da ni ba ta karantarwa ba ta wajen halittu ba wani ya karantar da annabi alaihi salatu wassalam ba shi yasa sai ya zamna a wajen masu karantarwa dibi yake cewa ya zamana tare da su saboda su suka yi bukatuwa zuwa gare shi kamar yadda ya nuni cewa an aiko ni mai karantarwa babu na gaba babu na sha takwas babu man ballaga ilman baban da ke bayanin wanda ya isar da ilimi hadisi na 230 al-imam yake ce hadasana muhammad ibn abdullah ibn numayr wa ali ibn muhammad qala hadasana muhammad ibn fudail hadasana lays ibn abi sulaim an yahya ibn abbad an abi hubayra hubayra al-ansari an abihi an zaid ibn sabit qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sau asan ke cewa nadar Allah mara'an sami a makalati Allah ni'imtar da mutunan da ya ji magana ta fa ballaga ha ya isar da ita fa rubba hamil fiqihin ghairu faqi so diyawa za a samu mai dauke da ilimi amma shi bai da ilimin bai fahimci abin ba wa rubba hamil fiqihin so diyawa za a ga mai dauke da ilimi ila man huwa faqahu minhu kai shi zuwa ga wanda yi shi sanin shi wannan yana ne cikin ruwaya hadisi za a samu rawi wanda yana cikin marawaita amma shi ba mu galibi ruwata na cikin isnadi ba kula suka yi ba da fiqhul hadisi da sharhin shi da sauransu zada fihi ali ibn muhammad salasu ali ibn muhammad ya kara a cikin ruwaya cewa salasu la yujillu alaihin qalbu mar'in muslim abubuwa guda uku zuciyar mutum musulmi ba ta ha'inci a kansu na farko ikhlasul amali lillahi yin a tsarkake aiki dan Allah wan nusuli aimmatul muslimin da nasiha ga shugabannin musulmi ma'ana mu'amalanta su da mu'amala ta zuciya daya wa luzumu jama'atum da lazumtar jama'a ta musulmi nan mai sharhi yake cewa ya tamilu an yakunu qawluhu alaihin halan min alqalbi alfa'il fa yakunu alma'ana فيكون المعنى الفاء فيكون المعنى قلب الرجل المسلم zuciyar mutum musulmi matukar ya siffanta da wannan abubuwan ba kiyana da ha'inci da keta da gaba ba su shiga su zamana a zuciyar musulmi don saboda akwai abin da zai gusar da su su mai ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatacciyar magana da cewa wannan ɗabi'u guda uku bai dace ba a ce sun shiga zuciya duk wanda ya tsarkake zuciya shiga mi da ha'inci da keta da hasada da duk wasu munanan abubuwa to zuciyar shi ta tabbata cewa zuciya ce ta musulmi musulmi ba zai zama na mai ha'inci ba zuciyar shi tsabtatta ce lahiyayya ce wata kumshe da wasu abubuwa muggai a cikin hadisin al-imamu sindi yace da yake cewa nadara Allahu mar'an Allah ni'imtar da mutum yace minan nadara wa hiya ni'ima ita ce an-ni'ima wasu malamai suna fassara shi Allah haskaka ba haskaka bane ni'imtarwa Allah ni'imtar kamar yadda ya zo al-Qur'ani nadratan na'im almuradu arbasahu Allahu nadara abinda ake nihi Allah ya tuhatar da shi da ni'ima shine kyakkyawa da kuma kyakkyawan launi jumlatuhu wa zinatuhu awsalha ila nadratil janna wadda wannan kuma zai kai shi hakkau na aljanna shiga cikin ni'ima ta aljanna ibn uyayna yake cewa ma min ahadin batla yatlubu alhadisi illa fi wajhi nadratil li hadha alhadis ba wanda zaka gani malamin hadisi ne ko dalibin hadisi ne sai ya kasance kaga huskar shi cike da haske da annuri saboda wannan addu'a ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam alqadi abu tayyib tabari yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mahalki nace ya ma'aikin Allah kai ne kake cewa nadar Allahu ra'an wa talautu alaihi na karanta ma annabi hadisin gabaki daya huskar shi tana ta haske yace na'am ni na hadu wannan magana wannan kuma hadisi ne tabbatacce da yace zuciyar mutum musulmi hasada da keta ba za ta same shi yace dan saboda yana isar da ilimi fa'in bagi da husabatu ala hazi da fisal ya kamata mummuni ya tabbata akan wannan ɗabi'u kada wani abu na isar ilimi ya hana shi wannan abubuwa wannan suhu nasiha shine nihin alkhairi ga shugabannin musulmai da kuma yi wadatuwa da yi musu nasiha ta alkhairi hadisi na 231 alma muke ce haddasana muhammad ibn abdullah حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كتا بالهيف من منا دغ هيف منا فقال سي كتا نذر الله امرا الله نعمتر da mutunan da sami'a maqalati yaji magana ta fa ballagaha ya isar da ita muga ladan huwa isar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam koda guda ɗaya ne ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa malamai suna kokarin duk wani abin da aka ce annabi ya ma ya ma mutuna addu'a a ciki suna kokarin su yi aikin wannan dan saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shahije dan ita tabbas ce babu shakku ta mu ce za a yi tunanin tana yiwa tana yiwa amma ta annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ce matukar ka siffanta da wannan abun to ka tabbata wannan addu'ar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta same ka akwai wani sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a cikin kasuwancin shi wanda ko ƙasa ya saya ya ci riba Abdullahi dan Umar saboda neman wannan addu'a ya shiga kalkashin ta ko kayan miya shi zai tayi sai ya bashi in kudin shi ya ce gama ka sayo da na in ka zo mu raba saboda addu'ar da annabi ya maka ta albarka ni ma ta shahe ni yace farubba hamil fiqhin shi yasa zaka gani babu wanda zai kasance yahi malaman hadisi san su isar da shi saboda sun san wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace farubba hamil fiqhin gairu faqih so diyawa zaka ga mutun dauke da ilimi ba tar ba malami bane wa rubba hamil fiqhin ila man huwa faqahu min so diyawa zaka ga mutun yana dauke da fiqhu kuma bai fahimce shi ba in ya kai ma wanda suka sani su tace su tabbatar da shi hadisi na 232 al-imam yake cewa haddasana Muhammad ibn Bashar wa Muhammad ibn al-Walid qala haddasana Muhammad ibn Ja'far haddasana Shu'ba an Simak an Abdurrahman ibn Abdullah ana abihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam nadara Allahu ra'an sami'a minna hadisan Allah ni'imtar da mutumin da ya ji da hadisi daga gare mu ko ɗaya ne yasa ya kawo shi hadisan guda ɗaya ma fa ballagahu ya isar da shi fa rubba muballagin ahfaz min sami'in so diya wanda aka isar ma yahi har da cewa gami da wanda ya ji sai tai wani hadisin ko wani ilimin da zaka bada kai baka ma tsaya ka hardace shi ba wani da zaka ba ma sai ya hardace shi dalilin shi ka samu ladan wannan bawan Allah hadisi na 233 al-imam yake cewa haddasana Muhammad ibn Bashar haddasana Yahya ibn Sa'id al-Qattan amlahu alaina imla'in shi mana yana rubuta muna kar, muna rubuta yana karanta muna rubuta حدثنا قرة بن خالد حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن رجل آخر هو أفضل من نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكر قال خطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهر من زعل الله صلى الله عليه وسلم يأي هدب رانا الليا فقال سيتي ليبلغ شاهد الغائب wanda yake nan ya isar ma da wanda bayanan abin da na yi bayani na hudu ba fa innahu rubba muballagin ya bulughu aw alahu min sami'in yace saboda so diyawa wanda za a isar ma labari ya kai mishi ya har da ce shi sama da wanda ya saurara kuma haka take faruwa hadisi na 234 al-imam yake cewa haddathana abubakar bin abi shayba haddathana abu usama wa haddathana ishaq bin mansur an ba'ana nadar bin shumail an bahaz bin hakimu an abihi an jaddihi muawiyat al-qurashi kushairi yake cewa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alali balligu shahirul ga'ib ku saurara wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji ba kaga dukkan wannan hadisai annabi sallallahu alaihi yana zaburar da in an ji magana shi ko wani hadisi yake cewa balligu adni walau aya ku isar da sako na to wannan shi yake zaburar da damtsan malamai akan isar da sakon annabi alaihi salatu wassalam shi yasa in muna bada hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwanmu da mutane suna kula ko wasu dauka a aladan kake kallo da addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka tabbas samun ka zattai matukar mutun yayi Allah arzita shi da yi kokarin ya tsarkake zuciyar shi da ikhlasi kawai tabbatar da cewa Allah madaukin sarki zai bashi ladan shi kuma Allah zai mishi muwafaqar wanda zai dauka yayi amfani da abin hadisi na gaba a imam muke cewa haddasana Muhammad bin Ibrahim ad-Dimashqi haddasana Mubashir bin Isma'il al-Halbi an Mu'an bin Rifa'a an Abdul Wahhab bin Bukhayt al-Makki an Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa nadara Allahu abdan Allah ni'imtar da mutunan da sami'a maqalati ya ji magana ta fawa'aha ya hardace ta summa ballaga hasannan ya isar da ita anni a gare ni farubba hamilu fiqihin gairu faqi so diyawa wanda ke dauke da ilimi amma ba masani bane wa rubba hamil fikin ila man huwa afqahu min so diya wanda ke dauki ilimi ya kai shi wajen wanda ya shi fahimta nan da yake fa rubba hamil fikin gairu faqi lakin ya hasulu lahu sawabu li naf'ihi yace sai dai ba ana nihin kore mishi farala ba shi wanda ya isar da ilimin dan shi bai hardace shi ba zai samu ladan shi saboda ya amfanar da wani wa rubba hamil fikin faqar yakunu faqi yace kuma sau diyawa za a samu malamin da ke dauke da ilimi masani ne wala yakuna afqahu min fa yahfazuhu wa yi ya kasance wanda sai kai shi wajen wanda yi shi harda kwarin harda nan da ya hardace shi kuma ya aiki da shi ya isar da shi zuwa ga wanda yi shi sanin sai ya kasance ya samu lada fiye da wanda yake daukan ilimin kawai kai ba tare da ya hardace shi ba tare da yana dauke da shi ba babu na sha tara al'imam al'ibin maja al'azwini yake cewa babu man kana miftaha lil khair baban da ke bayanin wanda ya kasance mabudin alkhairi ne hadisi na 237 al'imam yake cewa haddasana husain ibn husain al-maruzi an ba'ana muhammad ibn adi an haddasana muhammad ibn abi humayd haddasana habs ibn ubaidullah ibn anas ana anas ibn malik qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minan nasi mafatiha lil khair mafatiha lil khairi lalle daga cikin mutane akwai wanda mabudin alkhairi ne magalikal sharri marihin sharri ne yace wa inna minan nasa lalle cikin mutane mafatiha li sharri akwai mabudin sharri magalikal alkhairi kuma marihin alkhairi ne yace fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha alkhairi ala yadai aljanna ta yi maraba da wanda ya kasance ko kuma itaciyar duba ta tabbata ga wanda ya kasance mabudin alkhairi a hannun shi yake wailu liman ja'ala Allahu fatiha sharri ala yadai narkon azaba ya tabbata ga wanda Allah ya sanya mabudin sharri a hannun shi hadisi mai bi mishi na 238 ma'anarsa duk ɗaya ce al'imam yake can haddasa na haruna bin sa'id al'aili abu ja'afar haddasa na abdullahi bin wahab akhbar ne abdurrahman bin zaid bin asal an abi an abi hazim an sahar bin sa'ad anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna hadha alkhairi khaza'in lalle wannan alkhairi yana da taskoki wali tilkal khaza'in mafati kuma wannan taskokin suna da mabuda fa duba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair ita ce duba ta tabbata ga wanda ya kasance Allah ya sanya mabudin alkhairi a hannun shi miglaqal li shar mai rihe sharri ne wa wailul li abdin ja'alahu Allahu kai can azaba ya tabbata ga bawan da Allah ya sanya miftahan li shar ya sanya shi ya zama na mabudin sharri ne miglaqal lil khair marihin alkhairi ne ya'ani abin da yake nihi addini addini yake nihi algharad minhu umur ad-din min al-wahdaniyya abinda yake nihi lamurran addini na wahdaniyya da sallah da zakka da wani wannan na taskoki da yace wai wannan alkhairi taskoki ne da taskokin lahira dukkan ayyuka sababin su sakamako za a samu akan su duk wanda ya kasance ayyukan shi masu kyau ne to sakamakon shi mai kyau ne haka nan aka sun haka abinda ake nihi da mabudin alkhairi shine wanda Allah ya sanya dalilin su Allah maɗaukin sarki zai sadar da alkhairi zuwa ga mutane na hanyar ilimi da sani da jihadi da shugabanci cikin lamarin kamar annabawa sannan sahabbai da wasunsu wanda suka taho cikin masu ƙoƙari da malamai da masu zuhudu masana Allah kamar yadda shugabanci shugabanci na masu sharri ya tabbata ga iblis la'anahu Allah ta'ala in ce wallahu ya ji man sha ila siratul mustaqim wannan sharrin a cikin إنجاه الهاجة شرح سنن ابن ماجه nan zan mu takaita ina ga rana to insha Allah ta'ala muna ƙari muƙaddimar ta wannan littafi mai albarka ta sunan ibn majah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi da kuskure Allah ya mana gahara